الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء جرى على الحميد عشرين دوكو غوتن ذو القعدة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na arba'in da tara za mu tashi darasi na hamsin daidai hadisi ibn mani'a ko kuma mu ce hadisin Anas ibn Malik shafi na 99 za mu tashi babu ma ya kulu idza khala'a thawban li ghuslin aw nawmin a cikin wannan littafi mai albarka na amalu da yawmi wal laila na babban malami ibn sunni rahmatullahi alayhi a wannan masallaci mai albarka na mu'assasatu salafiyya da ke unguwar gandun albasa muna roƙo Allah muna kusun sarki ya agaza mana maliki babu ma ya kulu idan qala'a tauban babin da zai bayani akan abin da mutum zai faɗa idan ya cire tufafinsa kada manta dama littafin yana bayani ne akan rayuwar annabi alaihi salatu wassalam na tsawon 24 hours inna Allah yake da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yake liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakara Allah katira hakika kyakkyawa abun koyi ya tabbata a kan amma ba kowa ne zai yi sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira sannan yake ambatan Allah da yawa saboda haka rayuwa annabi ake bibiya gaba ɗaya rayuwarsa ne ake so ka kwatanta to shine yake abinda mutum zai faɗa idan ya cire tufafi au naumin ko bacci kaga haka zo kwanciya bacci ai ba kwanciya da kaya yawwa musamman yanzu da ake wannan zafin zagan ka gama yawo ka dawo kai kanka sai ka ji jikin naka in ba ruwa ka wata ba daɗi saboda haka wannan kayan naka kuma ya ɗauki gumi kuma kayan bacci da banye wanda za ka ba a bacci da kaya mai nauyi ko mai matse jiki da sauransu to shi ne aka gaya ma me mutum zai faɗa zai tuɓe kaya yayin da zai wanka ko zai yi bacci قال أخبرنا أبو عروبة حديث من لما تدري به سبعين له قال حدثنا أبو عروبة قال حدثنا علي بن ميمون الرقي وحول السند وأنبأنا أبو يحيى السادي قال حدثنا عبد الله بن حبيب وحول السند قال وأنبأنا ابن منيع قال وحدثنا داود بن رشيد وحول السند وحدثني جعفر بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن غالب قالوا حدثنا سعيد بن مسلمة عن الأعمش kun ga hanyoyi wajen guda hudu ibn sunni ya ba da isnadin farko yace malamin sa Abu Aruba ya karanta da shi sannan shi kuma malamin sa ya biyo daga malamin sa Ali bin Maimun al-Raqi wa awwala san kaga wannan isnadin ya kare ko ke sama ko na قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا سويد بن سعيد نبي تاجر بن ديدي كو زين تبي اسناد غبا قال حدثنا عبد الرحيم بن زيد العنبي عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيخ مالمي ابن السني يتي مالم انت ابن منيع يا كرنت شي كما يجي daga malamin sa Suwaid bin Sa'id shi kuma daga shi malamin sa Abdurrahim ibn Zaid al-Ammi shi ma daga malamin sa shine mahaifinsa shi Zaid al-Ammi din shine mahaifin Abdurrahim shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo kira da an Allah tabbata a gare shi yace sitrun baina ayunil jinni wa aurati bani adam an yaqula rajulul muslim sitirun hijabi tsari shine sitirun shi za ke kiran kaya ai sitira abin da zai rufe ma tsare ma yuwari sawati kuma warisha saboda haka shine sitirun hijabi wata kariya labule da zai shiga tsakanin ka bai da ayunin jinni da zai shiga tsakanin ka da idanun aljanu wa aurati bani adam abin da yake kawo kariya tsakanin wato idanun aljanu da al'aura dan adam shine an ya kula rajulul muslim mutum musulmi ya ce idan arada an yi dar hasiyabu in yi nufin tube kaya in dai baka so aljanu su zo kallon fim in za ka cire kaya ko kana wanka su kalli series to yau wato ka ga abin da zaka faɗa an yi dara ta yawo ya ce bismillahi alladhi la ilaha illa hu hadisi ne hakan kuma ka faɗi wannan akwai wanda bata kai wannan tsawo ba za mu biya nan gaba amma yayin da mutum ya zo tube kaya ya ce bismillahi alladhi la ilaha illa hu to duk aljanun gurin gaba ɗaya sai su makai ba za su ganka ba saboda haka za ka dutse kayan kai abin da za ka yi ba wani aljani da zai gano amma da yawa wasu yanzu in za ki shiga wanka to a lokacin aljanu za su koro ya'yan ku tafi kallon daɗin kowa na ɗaya ƙwarai kuwa domin ba ka addu'a gaba ɗaya kai yayin shiga ban ɗaki ba ka yi yayin buɗe kaya ba kai to shi ne yace bismillahi alladhi la ilaha illa hu da sunan Allah da sunan Allah wanda ba wanda ya tantance a bauta wa sai shi shine alladhi la ilaha illa hu kamar da muka faɗa hadisi ne hasan bi shawahidi ya inganta kagan ba ka yi da yanzu karkai yayin tuɗe kaya za ka kwanta ko da da kayan bacci za ka sa lallai kai babu ma ya kulu idan sana'a tauban babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya tashi tuɓe kaya legusilin dan wanka auno ne ko bacci irin wancan ne kamar yadda ya saba قال أخبرنا أبو عروبة قال حدثنا علي بن ميمون الرقي وحول سند وأنبأنا أبو يحيى الزاجي قال حدثنا عبد الله بن حبيب وحول سند قال وأنبأنا ابن منيع قال حدثنا داود بن هشيم وأول سند قال حدثني جعفر بن عبد السلام قال حدثنا محمد بن غالب قالوا دكم شيء ما له يقول السني يتي ما له منسى أبو عروبة يا كرم جدي shi kuma ya ji daga malamin sa Ali bin Maimun al-Raqi kun ga wannan isnadi da yake nan ko sai yake wa awwala sanad wani sabon isnadi kuma sai kuma cewa ibn sunni kamar wannan shi ma malamin sa ne yace wato Abu Yahya Sadi ya karanta da shi sannan shi kuma ya jiyo daga malamin da Abdullahi bin Hadid sai kuma wani isnadin ya kuma cewa wa awwala sanad ha ko a ce ha ko a ce awwala sanad duk ana faɗa sai ce wa amma na ibnu mani'i shi kuma ma ya jiyo daga wato malamin sa ibnu mani'i shi kuma daga malamin sa Dawud bin Rushaydi wani isnadin sai ce ya ji daga malamin sa Jabir bin Abdulsalam shi kuma daga malamin sa Muhammad bin Gali kanu dukkan su suka ce dukkan wayannan suka ce haddathana Sa'id bin Maslama gaba ɗaya wato malamin su ne shi Sa'id bin Maslama shi kuma Anil Amash daga Amash wai Amash Sulaiman bin Mihran shine wanda baya daukan wargi a majalis baya dauka dan shi hammari ne sai dai ka ya ya mari ka kawai yana da tsafi amma kuma kola da ba yawanci asali su malaman hadisi an san su da wannan wannan kaushin saboda haka shi baya daukar raini a majalis sai ka yi hakuri a majalis amma za ka ja karatu to shi za ka ce dama duk irin wayannan malaman musamman malaman hadisi hakuri kake kuma ba ta daga kafa ko da wasa kai kai ya ba za su yi kun bata kenan domin wanda ne mu'amala da maganganun annabi ba zai yadda da makareci ba kana yi sau daya ba wai zan tare yanzu ka zo ka ce wallahi na duba yanzu a ka tafi kenan to Sulaiman bin Abi ana cewa shi ma amirul mu'minin a bangaren hadisi to shi ne yake cewa shi kuma daga malamin sa Zaid al-Alwi shi kuma daga malamin sa Anas bin Malik radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tatlu ma baina ayunil jinni abinda yake kare wato yake shiga tsakaninka da idanun aljanu dama aljinnu shi ne abin da ya kuya ba ku ga ɗan jayi na cikin mace ana kiran aljaninu ba saboda kuyansa ne ai ya kuya an je an sa an je an yi ultrasound za a iya gano shi ma lokacin kawai a tsashe ne dan je yaron in ma ya fara wayo ya matse kafarsa ba za a gane namiji ne ko mace ba saboda kuyansa ba za a gani ba gida ke cewa aljanin su ma aljanu ana ce masa aljanu ne saboda ba ma gani sai ake kiran su aljanu ko aljinnu to abin da yake shiga ya kawo kariya tsakanin idanun aljanu wa aurati bani adam da al'auran dan adam sai ce idan da za a alihum tawbahu idan ɗayan ya zo tuba kaya an ya kule ce bismillah ba sai ka ce bismillah alladhi la ilaha illa hu ba in sai ma tsawo duk biyun sai inganta ko ka ce bismillah ko bismillah la ilaha illa hu kaga yara kanana a gida sai ka koyar da su su fara wannan in sun ƙara wayo a ƙara musu wata ruwaya kai kuma yau kai wannan gobe kai wannan ko a rana ɗaya ka tsaye da tsaro domin duba kaya da zawa ai ba sauki ake ba bismillah bismillah la ilaha illa hu idan ka rike bibbiyin nan yanzu kana yi to za ka rike jin ruwaya shine maganin karatu in ba ka yi da biyo ka ɗan baka sai ga hadisin ya zauna in ka ga dama ma ka ga gano cewa ruwaye waye bismillah ruwaye waye bismillah alladhi la ilaha illa hu ruwaye waye kana ta wannan tarihi karatu wannan shine maganin karatu in da ka fara tabbaka shi a yau to karatu ya zauna ya zauna da kanka zaka ce ga hadisi Anas dan Malik a cikin a cikin me ake kiranta amali da yau wa laila ya ce kaza shi kenan ka wuce gurin yawwa shi ne maganin karatu in dai za ka ɗabbaka to ya gama zama kuma kullum ana sa kaya a tufi to za ka da wahala kamar ta ko mutum rashin lafiya ya ɗau lokaci baya ka taɓus to za ka in ya warke zai ci gaba yana da ma'ana sosai babu ma ya kunu liman sana'a ilaihi ma'rufan babin da yake magana akan abin da zaka faɗa rayuwa annabi daɗi ne da ita ga wanda duk yayi ma alheri me zaka ce ba to duk abin da ya faru a addini wato addini yana buƙatar kadira ya wani irin salo annabi alaihi salatu wassalam yayi wajen gudanar da ta rayuwa domin ya zanto rayuwa kake irin dawa da annabi alaihi salatu wassalam قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا الأهوس بن جواب قال حدثنا شعير بن الخم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عثمان بن زيد رضي الله عنهما قال شيء ما لم يكن السني yace malamin sa Abu Abdurrahman sahibu sunan Imam Nasa'i ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malaminsa Ibrahim bin Sa'id al-Jawhari shi kuma daga malaminsa Ahmad bin Jawadi shi kuma daga malaminsa Zu'airu bin al-Qim shi ma ya jiyo daga malaminsa Sulaiman al-Taybi shi ma daga malaminsa Uthman al-Nahdi shi kuma daga jirin malaminsa Sahabu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Usama bin Zaid hibbu Rasulillah ibnu hibbi Rasulillah masoyin annabi dan masoyin annabi shi kirarin da kira Usama ba yawwa annabi yana kaunar da matuka kare yake kare rasulullahi sallallahu alaihi wasallam masuni a ilayhi ma'rufun duk wanda aka yi mara abin kirki wani ya ba wani abin alheri duk wanda aka yi ba wa kare rifa'ili sai ya cewa wanda ya masa din yace jazakallahu khaira Allah ya saka ma da alkhairi wannan kalmar fa da mutane suke ganin ta kamar karama ba kwace domin abin da kake roƙa wa mutum cewa Allah ya baka aljanna shine jazakallahu khaira cewa Allah ya baka aljanna sai kawo shi a wani zalo domin alkhairi a gurin Allah shi ne baka aljanna in kuma a duniya ne baka ah, wato abin duniya ya baka kuɗi to sai annabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan fa kada abu daga fisana ya kai matuƙa wajen yabo jazaka Allahu khairan to kaga ya kamata ka koya zuci mutum yayi alheri kai mara hausa ka ce saka Allahu khairan a ya kamata ka ce jazaka Allahu khairan domin ma'anar ta fito sosai hadisi ne ingantacce kamar yadda malamai wasu tirmidhi da sauransu sun kawo shi a nasin littafin babun ma ya kula liman ya hadi ilayhi hadiya wane mutum babun da yake magana akan cewa wato liman ya hadi ilayya hadiya ga wanda abinda mutum zai fara ga wanda aka kawo wa kyauta me zai ci قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال حدثنا إبراهيم بن حبيب بن شهيد قال أنبأنا أبي عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنهما قال sai malami ibn sun ya ce malamin sa abu ya ala sahibul musnad ya karanta shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Muhammad bin Yahya bin Abi Samina shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ibrahim bin Habib bin Shahid shi kuma ya jiyo daga mahaifin sa shine Habib bin Shahid shi kuma daga Amr bin Dinar shi kuma daga malamin sa Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ba قال يتي أمر علي بخزيرة mahaifina wa kenan waye mahaifin jabir abdullahi bin haram ya umarce ni bi khaziratin cewa na daina yi wani abu ne da suke yinsa kamar dambu nama ake samu amma mara yawa sai a a nika shi ya koma kamar dambun nama bayan ya dahu sai a zuba gari a kai shine khazira sai a zuba gari yadda ne kaza ana jajjefa kamar da yambur amma kun ga yambur sun wani lokacin ai ana dan sa masa wannan shi kawai ake sa to amma ana dan jefa dambun nama dan wasa shi haka to amma gari ya fi yawa kamar dai dambu amma nama dan kaɗan ne na a ba misbai ba kamar dai yanayin abinci abinci ai misbai na gaba kayan abinci ba kayan abin da nake faɗa shi mutuwa shi wannan abinci ne shi kuma mutuwa ya ba abinci bane kayan daɗi ne yawwa mutuwa ko abinci ne yawwa ai shi mutuwa shi an sa abinci ake dan waya gurin masu kuɗi abinci ne ai ba injiniya ne faɗa ba ka kan sai kiɗa da ne faɗa da kake kallon sa kamar dai dambu yadda na gaya muku dambu ba shi ne gari gaba ɗaya ba za a ɗan jefa zogalan a ciki yawwa yawwa to saboda haka kamar haka suke yin sa kaga wanda ya zo ci dambu ai ba zai ce ya ci zogala ba dambu ya ci to shine maganar da nake to haka suke yin sa kawai dan dan naman kaɗan ne a ciki in kuka haɗu da wani kuna ci ma in baka ankara ba zai cinye dan naman ba daga yawwa shi ne kabira wato ne da aka yi wa annabi sun ma amara ne ya ce sai ya umarce ni mahaifin jami'in ne ya sa aka yi wa annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya umarce ni ba a ɗaya bi hannabi da sallallahu alaihi wasallam ya ce in je in kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ɗaya bi huwa huwa fi manzili na je ko na same shi a masaukinsa yana zaune fakar da yake ma da ba aka ya jajir annabi da ganin sa ya ji wuce kai jajir ne ka zo mana jiki ka ta akwai wanda in ya zo saboda alaka da kyakkyawar alaka ku ba ka jin nauyin cewa ka tambaye shi wani abu yawwa akwai wanda kuma in ya zo ko yana da shi ba ruwanka da abin domin kana tsoron kada nan gaba ya ma gori ba mu muke ba shi kaza ba da a goran ta ba wannan abin to annabi alaihi salatu wasallam zai ce dai ka zo da shi ya kai jabir al'amun za nama ne ka zo mana da shi aka yi ce masa al'amun za za tana cikin asma'ul ishara nama ka zo da shi kaga a hankalce idan mutum ka faɗi wannan yanzu mai kafa yin da a karatu yawwa naman yake sha'awa a lokacin saboda haka wannan kwanan da ka zo da shi in dai ba nama ba ne to zai karba amma ba za a burge shi sosai ba ya fi san nama kala jabi sai jabi ya ce kultu la nace a ya rasulullah ba dai to abi ba kala ya bune yace ya kai wa annabi ne zai zo salam sai koma gurin mahaifinsa da ya koma sai mahaifin yake da shi ya bune ya kai dana Allah ya aisha rasulullah sallallahu alaihi wasallam da kaje ka ga annabi ne zai zo salam kana so ka ba da sako kaji cewa ya je hannun wanda aka ba har ka ji irin reaction ɗinka kana so ka ga wannan wannan duk ɗabi'a ce wato mai kyau yace ka ga yi kullu na yace eh kana da yace ba har da ne ta huya ko da jayan da ka ba shi ka ji ya faɗo na abu ai za ka wani ya baka abu ya ji kwana biyu shiru ko godiya baka yi zai ba waya ce sakon da na turo ya zo kuwa saboda wannan tsari ne na sunna cewa in dai kai ka ga abin ya kamata duk kan da ka yi godiya a kai wannan shine tsari domin wanda yayi da baka kadan wajen zai baka mai yawa yawa kuma wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba man la yashkuru na la yashkuru Allah wannan shine ka'ida in dai ba za ka gode wa mutane ba to Allah ba ba za ka gode masa ba wallahi amma duk wanda kake baya raina abu zai yi godiya a kai to za ga duk abin da Allah ya mana na ni'ima ko baya wasa da shi to bari ku ji yace ka ji ya faɗo wani abu kare yace kultu lahu sai na ce shi na'am eh kare ya ce da ni ma za ba aka ya jabir da na zo da kwanan cewa yace ka zo da shi ya kai jabir alamun za kwabo da kwabo kalmar da ya faɗa yace cewa ya nama ne wannan nama ne kare yake la'alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita allama yace wata kila annabi na ba yake shawa shine magana la'alla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita allama wata kila annabi yana shawar nama ba mara bishatin lana yace kawai nan da nan zai yace bishatin lana wato sai umarni da aka kamo wata akuyar mu ba dai annabi yana so ba to aka kamo ta dajin yanzu da kai wato akuya dajin ita ce wanda take kella ba ta fita irin akuya da ba ta fita yawon kiwo ita ce ta saba da gida saboda kuma tana koshi a gida ita ce dajin dan na kuwa tana yawan zuwa a ajidai to dajin shi ne akuyar da ba ta fita kiwo yace ba zubiya ta aka kamo ta aka yanka ka san dai wanda ba ta fita kiwo ka san za ta yi mai za ta yi mai ko kuma naman da zai lauji domin abin jila da yi take zama ba zai yanka aka yanka ta sun ba mara biya ba to yan abdullahi bin haram ma bin jabir ya ce aje ayi babu ki da ita a bankare ta a gasa wa annabi alaihi salatu bankare ta sai aka gasa ba domin allahul majhuwi a larabci shine wato balangu gashashen nama kenan shine allahul majhuwi dan kaje gurin laraba ka rika balangu ba za su gane ba eh sai ce sun amara ni sai umarni ni ba dai ki bi annabi sallallahu alaihi wasallam na je gurin annabi alaihi salatu wasallam da wannan afiya a bankare faka ne yace ma za ba aka ya jabir yau kuma bai gano da ki kai jabir ba kamar su na baki labari kala bi ji da dallahu al-ansar anna khairan yace mutanen madina abin da suke mana Allah ya saka mu dane wane mutum yace mutanen Madina wannan abin da suke mana Allah ya saka musu da alheri yace na jiya ma Abdullahi bin Amr bin Haram musamman ma wanda ya aiko min da naman nan Abdullahi bin Haram haka annabi musamman ma ki yace ne wa Sa'd bin Ubada da Sa'd dan Ubada shi kuma shi ne shugaban Khazraj Sa'd bin Mu'adh shugaban Ausu Sa'd bin Ubada shugaban Khazraj sai yace to tambayar da rage yanzu mun ji amsa a nan me yasa a hadisin gaba ɗaya ba mu je labarin za a na ubada ba me yasa annabi ya hada da shi a nan shi ne aikin da shi ma ne eh saboda haka duk tsallan zarawa su ne wa annabi amma ba kamar wa'annan biyu ba Abdullahi bin Haram da Sa'd bin Ubada duk wanda yake ma alheri ba ka taba mata in dai kai ka san alheri kuma ba shi aka baka duk wanda ya ma alheri bai baka ba shi za ka ga wasu na gudun sa ba saboda in dai mutum ya ma alheri wajibi ne lokacin da kake keɓancewa na addu'o'inka na musamman to sai ka zaki baki ne wallahi sai kariya in ba haka ba to ana bin ka to za ga magabata su sai mutum ya rika gudu don ka tsora man nauyi sai ya rika gudun ka so da haka ka ga annabi alaihi salatu wasallam baya manta alheri a tsohuwa ba wucewa ka je da wani gari a tafiya kawai ruwa ta basu amma da bai manta wannan alherin ba duk ran da aka zo za a yi yaki sai ya ce ku tsallake garin tsohuwar nan banda su saboda kawai ruwa da ta baya to duk wanda da kage yana mutunta alkhairi to ya san alkhairi yawa to kaga annabi yace Abdullahi bin Haram wanda ji a yakin Uhud aka yi masa shahada Abdullahi bin Haram shi ne wanda aka hada su da dan uwan sawa abokin sa Amr bin Jamu' wanda mun biya rijal wal sahawla rasul wanda zaka ce gurgu ne ko kuma su ne da aka zo a kokabarin su a Madina za a yi bayan shekara arba'in da shida za a yi hanyar ruwa zamanin muawiya bin abi sufyan kamari ya biyo fadi ya biyo ta wurin kaburburan su muawiya ya ta kwakule su da gurin da ba haka ake dan maslaha al'umma sai a mai da kabarin wani guri saboda haka da aka bude kabarin su shi abdullahi bin haram hannunsa yana dora a nan inda aka harbe shi da aka ɗaga hannunsa sai da jini ya tsattuwa shi ne ya hana dambe ka wani yayi to kaga wani yayi original not what the copy yawwa su ne suka ku arba'in shekara arba'in da shida ba amma da aka ɗaga hannu sai da sai da jinin ya tsattuwa kuma sabon da suka wa'amta da yadda suka bude wannan suka yi aiki sai suka yi yadda ka san na dariya dukan su kowanne kamar yana murmushi fuskar sa aka canza musu guri wannan su ne bayan Allah da kaji Allah yana ana yana ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun wayannan su ne da bawar da su ake a haba da Allah wayannan dai ɗan ɗan ɗan abiyar rima a shan kiɗa ɗan jabu to shi ne yake cewa to kaga wannan tabi na ubada da ta Abdullahi bin Amr bin Haram radiyallahu anhu babu ma ya kulu liman yattaqidu kaga wannan bai hadisi yana so ya nuna ba in kana kauran mutum ka san yana son wani abu ba sai ya roke ka ba ka bashi kana kauran mutum kuma kauna da wa mun faɗa ubi ne da kyauta abin da yake janyo wato aiwa mutum kyauta girmamawa ce da kauna don ka san mutum yana san abu kuma kana san sa sai ka baki abin da yake so babu ma ya kuli man liman ya takrizu min wa qardan wato babu da yake magana akan abin da za a ga yawa wanda aka yarance a gurin sa ya takrizu min qardan wanda aka yarance a gurin sa idan an zo dawo da gurin sa me za a ce kawai karba za ka yi ba shi kudin sa zaka kace na gode je ya dawo ko kuwa shine musulunci tsarin musulunci yake da tsari cewa ga abin da za a yi قال أخبرني أبو عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال شيء ما لم يبن السني yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi sahibu sunan Imam Nasa'i shi kuma ya biyo daga malamin sa Abu bin Ali shi kuma daga jirin malamin sa Abdurrahman yani Ibn Mahdi Abdurrahman Ibn Mahdi shi kuma daga malamin sa Sufyan anan ne shi ne anan ne malamin suke nuna korewa tunda Sufyan nan ba ɗaya bane in aka ce Sufyan aka shiru kawai shi shi ɗalib malamin hadisi kawai ya san wane ne yanzu bi ibn uyayna ne ko sufyan al-thawri kana cewa sufyan bin uyayna ne ya ba ta da wala ba eh anan ke nuna korewar za a faɗi mutumin kawai dalla shi kuma zai gano cewa wane da yau ai wane da haɗu da wane ba saboda haka yanzu malamin hadisi da kace Sufyan kana cewa an Sufyan kawai zai ce ma wane ne in kace an Sufyan bin Abi yana zai ce a ba shi bane ba su gamu ba ko sun yi zamani ɗaya amma bai koyi da shi ba sai ya gaya ma Sufyan kawai an Isma'il bin Ibrahim shi kuma daga malamin da Isma'il bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'a shi kuma daga mahaifinsa shine Abdullahi bin Abi Rabi'a an gane ko Ibrahim din kai an jaddi shi kuma daga kakansa shine Abdullahi bin Abi Rabi'a shine sahabon Annabi radiyallahu anhu kale istaqrada min nabi sallallahu alaihi wasallam 40 alafan annabi ya zo ya yi rance a guri na na naira dubu arba'in annabi baya rance don kansa ba kar ka dauka wai wani abu zai siya na join za a siyo na ba dab bukatar wasu ce aka ga yana ana da bukatar bara a taimake su kuma babu shi kuma annabi ba ya cewa babu ma kana la tattu law la shahadatu kanat la'uhu na'am annabi bai taba cewa la ba a'a ba na kalmatu shahada ba da gaba ɗaya latin zamanin amma saboda ashhadu an la ilaha illa lahu ba dan wannan ba da gaba ɗaya ne waya cewa in ka zo kace kaza baya cewa tab annabi baya cewa babu idan ka zo da bukata zai ce to jira kuma ka taba da wannan kai ma Allah zai hana ka da ita zai raba ka da ita kaza da kaza to Allah ya hori ko a gidanka ne sun kama rufai doguwar takarda da ke to ba damuwa Allah ya hori kaza kaza babu na fate babu ka daina wai bai ta gidanka kar ka soma wallahi ka fita da ita daga baya ka fitan ma daga gida kaza da kaza to Allah ya hore ka saba da wannan gaskiya tana ta gida ya zauna lafiya kuma Allah zai haraba ka da ita wallahi abba kaza za a siyo mana to Allah ya hore matan gidan ma ta yana ta ka san haka abin yake ƴaƴa su yi uwa ta yawwa to ka saba da wannan kalmar ko da yaushe babu kore ta kore ta yawa kuma ba'adu ne mai kyau idan ka saba da ita za ka ga yadda Allah zai ba za ka gani to shi ne yake cewa wannan shi ne game da muka faɗa yaron ta dubu arba'in faja'ahu malun ana haka ta ga wata dukiya an samu dukiya daga wani gari fadafa'ahu ilayya dukiyar na zuwa sai annabi ya dawo min da wannan dubu arba'in din nawa wa qala fi barakallahu laka fi ahlika wa mali Allah ya sa ma albarka cikin iyalanka da dukiyarka a addu'a ta yi inna ma jazaa'u salafi alhamdu wal ada yace ka sani sakamakon baki shine ayi godiya sannan a dawo da kudin eh abubuwa biyu ne kada da mutum kudin da kuma ka gode wata wata ruwaya ma ta nuna cewa idan ba ki aka baka ka ta ba alheri ya halatta bayan ka baki kuɗin za ka ce ga wata dubu goma kuma ayi wani abu ya halatta abin da bai halatta ba shine wajen neman baki a shirin amma wajen biyan baki idan ka zo biyan mutum baki ka tsara ma wani abu ya halatta ya ba ka aran dubu ɗari ta koma dubu ɗari uku da ka tashi dawo da baki ka ɗauko naira dubu goma ka ce ga wannan da Allah ko yara a ce wani abu ya halatta abin da zai halatta wa shine yayin da ya zo karɓa ka ce to duk kwana goma naira ɗari da goma misali wannan shine haramu annabi cewa ya ba wani hadisi game da muka biya a cikin alwaji sun za ku iya tunawa mafi alkhairin mai karɓar bayan shine wanda yake ƙara wani abu in ya dawo da shi amma ba tare da sharadi ba sharadi shi ne karba wannan idan mutum ya yi to yana ya tsaro ma yana yana so ji faɗa da Allah. An yi ma biyan bashi sai sai wani abu a kuɗin ya bayar. A wannan kyautatawa kenan. A kyautatawa a haka ake so ba. Kyautatawa kenan. Wani ya dawo ma da bakin ka. Ya kaga ya yi kokari kai za a niyyar ka wata kila ma an bai da shi ba ka ban ba. Kaga ya yi kokari sai ka cire wani abu kuma ka bashi kace ga wannan kyauta wanda ma ka ce ya kyauta wallata na wannan ai mun ba da aula mun ba da aula to kaga sai yace to alhamdu inna ma jazaa'u salafi alhamdu wal ada sakamakon baki shine wato mutum ya gode kuma ya biya baki hadisi ne mai kyau babu ma ya rajul ma'aliyu idza du'iya lahu wane mutum babu da yake magana akan wanda ya kyauta shi wanda ya bayar da kyauta yanzu ake magana ka ɗau kyauta ka bayar wanda ka ba kyautar kuma sai ma wata addu'a to kai kuma me za ka faɗa addu'ar da za ka yi mana yanzu za a koya ma ka yi wa mutum kyauta sai ya faɗi wani abu to shine annabi yanzu ya gaya ma me za ka ce قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا دليق كو دليق بن محمد بن الزكر قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا يزيد بن زياد عن عبيد بن علي أبي الجعد عن عائشة رضي الله عنها قالت شيء ما لم يكن السنة yake malamin sa Abu Abdurrahman sahibu sunan ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Sadiq bin Muhammad ibn Saka shi ma ya jiyo daga malamin sa Abu Muawiya shi ma ya ji daga gefen malamin sa Yazid bin Ziyad shi kuma daga malamin sa Ubaydi ibn Abi Ja'd shi kuma daga malamin sa ko malamin sa na Aisha radiyallahu anha kana tace Odi ya bin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shafi wata rana ayyuwa na bane za su kula da kyautar akuya fa kana yana zuwa da abu ya ce ce ikfiniya ya sa aka yanka ta yi tiyo na Aisha karkata ta rarraba ta rarraba ta za a ji raba jama'a ke kana ta ce fa kana ta Aisha idan raja al khadim na Aisha ta kasance idan mai aikin gidan da aka ba wa nama za ta ba shi ta ce kai makota gida kaza idan ya je kai ya dawo kana ta ce ma salu da kamata me suka ce me suka ce da kamata kala zai ce ya ƙulu na barakallahu fiku zai ce sun ce Allah ya muku albarka kala sai ya ce fa ta ƙulu hali da bai ruwa ya ce jira na ya da ce wa fihim barakallah su ma Allah ya musu albarka wa narudda alaihim mithla ma qalu muna bayan musu da amsa irin abin da suka ce idan ta suka yi Allah ya saka da alheri sai su ce su kuma Allah ya saka musu da alheri idan aka ce sun ce mun gode ma da Allah sai su ce to mu ma mun gode ma da Allah amma ne su ce wata kulu dina na na na ya da ce wa baki ajiru da da amma dai na dan biyana nan yau ko da kuka faɗa za ta yi muku da martani da ke ohodi ladan mu yana nan ladan ba za a kwashe wanda muka ba ku a raba mana ba a wannan na addu'a ne kun faɗa mun ne muku da martani domin kai zanto an yi raba dini sai da ce wa ajiru na lana ko kuma ajiru wa baki ajiru na lana ladan mu ya rage gare mu hadisi ne mai kyau babu ma ya kulu ila ada riba kuratul fatiha babin da yake magana akan abin da annabi yake fara idan aka zo mata da bakura wato na farko alfaqiya ce na kayan marmari mutum ne ya shuka sai ta fara fitowa to kayan marmarin farko sai da abai su tiro don neman albarka su kai wa annabi sai gaji ya fara kamar mutum ya zuba kaji gidan gona ai kaga ba da yin kwai a tare duka wata ina ga lokacin tarar da wata ta yi kwai ɗaya ko biyu ko uku a cikin tsukare biyu to wannan guda ukun da ta yi sai su rugo da gudu misali a kaiwa annaba a ce ta fara to shi ma yana da gona mangwaro ya fara ko ilimi ko dabino wanda ya fara din shi za a turo da gudu a zo a kawo annaba alaihi salatu wasalam a ce ya fara dan neman albarka قال أنبأنا أبو عبد الرحمن قال أنبأنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شيء ما نبي ابن السني يتي أبو عبد الرحمن صاحب السنة sahibu sunan imam an-nasa'i ya karanta da shi shi ma ya jiyo daga malamin sa kutaibat bin sa'id shi ma daga shehin malamin sa malik shi ma daga shehin malamin sa zuhair bin abi tarih shi kuma daga mahaifinsa abu tarih bin samman shi kuma daga abu hurairah radiyallahu anhu kana yake kana nasu idan ra'u samara mutane zabai kenan shine annabi zabai sun kasance idan suka ga kayan marmari ya fito ja'u bihi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai su dauko su kawo annabi alaihi salatu wasallam fa idza akhadahu ila annabi ya karba kana ji ce allahumma barik rik lana bi samarina hada a wajen ruwaya nan allahumma barik lana bi samarina wa barik lana bi madinatina wa barik lana bi sa'ina wa barik lana bi muddina اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإن وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه وأنا مسلم اللهم يا الله بعد بارك لنا في ثمرنا wannan kayan marmarin namu a duba yadda annabi yake da kara wani ne ya kawo ga gonar da ce amma da ya kawo sai ya ce wannan kayan marmarin namu ya Allah kai masa albarka domin kagan ya fito ai kowa da ya amfana yawwa wa barik lana fi madinatina wannan garin namu na Madina Allah kai ba albarka shi da albarka tana nan tana ta bugun wa barik lana fi sa'ina Allah madaukakin sarki kai mana albarka a cikin kwanan da muke aure wa barik lana fi mudina kai mana albarka a cikin mudun sai a yi zage cewa mudin nabi mudu hudu shi yake himme kwano daya Allahumma inna Ibrahim yace ya Allah lallai annabi Ibrahim abduka bawan ka ne wa kaliluka kuma badadin ka ne wa nabiyuka kuma annabin ka ne wa inni abduka wa nabiyuka kinkin ya motsa ka ne yace kuma ni ma bawan ka ne kuma annabin ka ne ai kuga annabi Ibrahim yawa addu'a yawa maka addu'a rabbi ja'al hadha al-balad aminan ko wannan addu'a da yayin cewa Allah ya sa ya zama garin amintacce a warzuquhum min as-samara azir da ba kayan marmarin da zaka je maka babu babu ko a ina ake shukawa ko a duniyar nan sai an kawo shi maka to wannan addu'a da Annabi Ibrahim ta hau ba su da filin noma amma suna da kayan marmari ya fi na ko'ina wane mutum da kyau ka gani to zo wannan addu'a da Annabi Ibrahim su take tafiya duk inda za ka je kaga dai da bai ana maganar um, kaza da kaza to in ka ji da bai din bai kai na maka daji ba saboda ne addu'ar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi za a ya ce cewa sai a ce wa maka haramun la madina kuma a ce haramun haram haramun nabi har ma da yake suke da tattauna akan cewa kaza da kaza wanne ne yake amma dai maka gaba take da madina ko shakka ba saboda gaba ɗaya game da ake faɗa duk wasu wurare in mutum ya je Madina abubuwa uku ne a kansa ko hudu kawai amma a maka duk wani aiki da za ka yi wannan guraren gaba ɗaya guraren hamza addu'a ne dukan su shi abin da ake guje ma ba a Madina karka je garin neman gira ka rasa ido don mutum ka ga mutane sun ji mu taimakon mutum ya bi sunna zai ta bid'a kuma matsalar da take faruwa a yawanci a Madina kenan sai mutum ya yi dakasan san wajen zaman Madina ya yi dakasan an gane ko to wannan shi ne sai ya ce ina da zama kakka jangalo mana sai dai na yawa wajen ka gai a rajiyar riga an sai kuma shi ma dan karkace wanda ta yi ne na na to sai yake cewa wa inna hu da haka li makka ya roke ka akan makka annabi ibrahim wa inni ad'uka lil madinati bi mithlihi bi mithli ma da haka ni ma ina roƙonka akan madina ya Allah da irin addu'ar da annabi ibrahim ya roƙa wa maka ita ma madina Allah kai mata kuma an yi an yi wa mithlahu ma'ahu wa mithluhu ma'ahu abin da ya roƙa Allah ka linka shi bi a Madina amma ka zauna duk wanda ya je Madina ya san cewa kuma komai na madina ya fi na maka tsada komai duk daga abin da har kaya komai ya fi tsada amma dalili shi ne saboda ita maka ta fi kusa da jidda inda ake sauke kaya shi ne dalili kamar kaya ne da duk karo da Legas ina za a fi samun sauƙin man Legas a Legas domin sun fi kusa da ruwa ko yawwa kai ba ma irin wannan har kayan aiki sun fi arha a can saboda su ne kusa da Legas to kamar haka ne shi ne a dalili gaskiya to sai ne na ثم يدعو أذكر ولي له sannan sai annabi kirawo bayan an kawo mar sai ga waye ko kowa kankance shekaru a gurin abin nan da ka ga mana kayan marmari idan yi masa addu'a sai duba yaro ne ko kowa kankance shekaru bai yi zalika sama zai ji dongo zai ba samu karamin yaro ya bai to kun je da annabi yake sallallahu alaihi wasallam nau'in hada wani nau'in daban قال حدثني احمد بن محمود الواسدي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى بن سعيد العذري قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شيء ما لم يقل السن يأتي ما لم أنت أحمد بن محمود الواسدي يا كلام جديد شيء ما يأتي لك ما لم أنت عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي shi ma daga jerin malamin sa Abdurrahman bin Yahya bin Sa'id al-Udri shi ma daga jerin malamin sa Yunus bin Yazid shi ma daga jerin malamin sa Imam Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri shi kuma daga malamin sa Sa'id bin Musayyib shi ma daga jerin malamin sa Abu Hurairah radiyallahu anhu kan yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi baqurati sabara na ga annabi alaihi salatu wasallam idan aka zo masa da wato baqurati sabara wato kayan marmari na farko shine bakura na farko wanda ya fara wa da'a ala ainihi sai dora akan gidansa shine malamai ko da zan na duba gari malamai suka ce ma'anar da ake nufi bayan ya kalle shi kuma sai dora shi akan gidansa aka ce me dalilin yin haka shine aka ce saboda albarkar wannan abin na farko kamar yadda annabi yake a adabar mubarak in aka yi ruwan farko ai yana fitowa ya dan taba shi yawa to kamar haka ne saboda wannan albarkar da Allah ya saukar akan na farko din shine dalili kamar abin da naga wasu daga malaman kirki sun kawo sun ma'ana shafa da sai tura akan laifar da dama ta kai Allah Allah ce annabi ya taba abu to kaga albarkar ta yawa yanzu duk yaron da aka ba yanzu ya mori bayan annabi ya yi addu'a kuma ya tura shi akan laifar da وقال فيه اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره يا الله kamar yadda ka nuna mana farkon wannan kayan marmarin Allah ka nuna mana karshen sa thumma yuhdihi man yakuna indahu min as-sibyan sannan zai duba ya ga a cikin yara wane ne a gurin da zai dauka ya bari wanda ya fi kowa kankanta wanda yake da rabo a bari babu ma yakunu liman abada anhu al-adha babu da yake magana akan wanda aka kawar mata da wani datti ai na ga wani tayin kula ce sai wani ya ga wani abu a cikin ka sai karkani yawwa ko a cikin gemun kai tire ba ko gari ko wani abu to idan an yi wannan ma a sunna akwai abin da ake yi addinin musulunci daɗi da ni wani ya ga ɗan ƙwaro a cikin kai karkaɗe ma akwai abin da za ka gaya ma a cikin gemun ka a cikin gashi ya tire ma akwai abin da za ka faɗa قال أخبرني محمد بن حمدويه ابن سهل قال حدثنا عبد الله بن حماد قال انبانا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا عثمان بن صائد قال حدثنا اسماعيل بن محمد السهلي مولى عبد الله بن عمرو قال شيء ما لم يقول السني يتي ما لم انت محمد بن حمدويه ابن سهل يا غران دبي shi ma ya jiyo daga malamin sa Abdullahi bin Hammad shi ma ya jiyo daga malamin sa Sulaiman bin Abdulrahman shi ma daga shirin malamin sa Usman bin Sa'id shi ma daga malamin sa Isma'il bin Muhammad Asani Maula Abdullah bin Amr bin Al-As bararran bawa ne kare yake jami'u Sa'id bin Al-Musayyib yuhaddith naji Sa'id bin Al-Musayyib akhirul mutaqaddimin yana zantarwa cewa an abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu annahu tanawala min lihiyati rasulillah abu ayyub al-ansari yace wata rana min lihiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam hada wata rana ya dauke wani abu kamar zari ko dan kara ko kuma abun wato dan datti a jikin gemun annabi alaihi salatu wasallam ina abin nan da yake makalewa sai ya fere mata shi ne al'ada wani abu ya tsire mara faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsire shi mata Allahu anka ya aba ayyuba ma takrau kai ma Allah ya share ma duk abin da kake baka so Allah ya kawo kai kawar ma da shi da Allah ka ji addu'a duk abin da kake yi kana so ka ce lokaci yayi to kan za mu koma kenan Allah ya kai insha Allah to ina ga za mu tsaya a nan to kuma ba Allah ya kawar mana da abin da muke yi muna roƙon Allah mun yi fa'al da hadisin daidai ne ba sai akan hadisi kaga hadisi ne da yayi addu'a kuma muna tawassuli da kalmomin Allah yayi mana damuwa kai da kuka faɗa insha Allah mun tafi hutu sai bayan sallah insha Allah awwal da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da tsofin da wannan kuka Allah biya kowa bukatun sa na alkhairi duk wanda suke mana alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin da wannan kuka musu limar da lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mun da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin da wannan kuka iyayen mu da malaman mu da yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji kansu da gafara muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin zama ɗaukaka ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka ba mu damuna mai albarka duk wanda yake cikin damuwa Allah ka sani Allah ka yaye masa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin zama ɗaukaka Allah ka rarraba mana asiri duniya da lahira waɗanda suka za aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba da ka shiga lamarin waɗanda suka yi jarrabawa suke neman sakamako Allah ka ba su da masu neman admission da aiki Allah ka tallafa mu Allahumma aminna fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa taqaka wa tabi'a ba'aka ya rabbal alamin sallallahu اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين injiniya sun ga sun ma magana interview ko